الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da rairansa da falon sai sake haɗa mu a cikin wannan rana ta juma'a goma sha biyar ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sirina rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zai da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dawowa daga hutu na ramadana da kuma idil fitr da aka yi na wannan karatu da muke a wannan masallaci mai albarka na juma'a na unguwar madaki da ke garin gombe na wannan littafi na ashimai wato shirfinsa fiqhul maliki wa illatuhu a idan ba manta ba a karatun mu da ya gabata mun tsaya kan ma'anan mujtahidi da yake kira mujtahidi a addini wato wanda ya kai matsayin ijtihadi a addini sai ya kasa mana mujtahidi ya kasu kashi uku akwai mujtahidul mutlaq mujtahidi ne mutlaki a irin su Imam Malik kenan ba ta inda ba za su iya bada fatawa ba wannan shine mujtahidi mutlaki sai a su Imam Malik su Abu Hanifa su Imam Shafi su Ahmad bin Hanbal su da irin matsayin su su Auza'i su Bani Sauri da sauransu waɗannan su ne mujtahidai mujtahidil mutlaki akwai mataki na biyu shine mujtahid al-muqayyad ko mujtahidul mazhab wato mujtahidi amma na mazhaba iya mazhabansa kadai zai istihadi ya bada fatawa ko ya fidda mas'ala a cikin mazhabarsa shine irin su Abdurrahman ibn Qasim a masabar Malikiya irin su Abi Yusuf a masabar Imam Ahmad da makamantansu sai na ƙarshe shine mujtahidul fatawa mujtahidi na fatawa wannan shi kuma shine wanda yake da iko na tarjihi na rinjayar da wata magana akan wata magana ba da fatawa a cikin mazhaba kamar dai yadda aka san masu irin wannan matsayi na ijtihadi amma su ma ɗaya daga cikin magabata na cewa ba za ka zama mujtahidi na fatawa ba sai ka haddace akalla hadisi dubu ɗari hudu a kanka wannan shine adana mafi kuma ba wanda zai yi ijtihadi a mazhaba ya zama mai ba da fatawa wato mujtahidul fatawa kenan wanda zai iya ba da fatawa akan matsala muna cikin bayanin hadarin fatawa da kuma yadda magabata suke ɗaukan menene fatawa to akan wannan akwai baitoci da muka karanta a baya na Imam Suyudi akan abin da ya shafi mushtahidi a sharhin su Imam Suyudi a ya faɗa cikin littafin sa Kokabu Sabe wanda Imam Suyudi yake cewa qultu wa ta mu itibarul mu'asirin bi mithli hadhihi shurut yadda malaman zamani a zamanin sa fa Imam Suyuti yake faɗan malaman zamani wanda ya rasu hijira tana da shekarar ɗari tara da sha ɗaya a rasuwar Imam Suyuti ɗari tara da goma sha ɗaya yanzu da rasuwarsa kusan shekara ɗari biyar da rasuwarsa to amma ɗari biyar da amma yake cewa malaman zamani ba sa lura da waɗannan sharuɗa sai suka zama to ya karkuna ijma' suna keta ijma'i min gairi ma'arifa ba tare da sani ba kuma wa kuma kharibul ijma' ma'ruf hukuncin wanda ya keta ijma'i kuma saninne ne لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في أصل من الأصول domin an ce ijma'i shine ittifaqin gaba daya mujtahidai ba kowa ba wanda suka kai matsayin ijtihadi a wani zamani daga cikin zamunna ba da wafatin Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam su yi jima'i a kan wani hukunci wadda ya faru ko wata waƙiya wacce ta faru kamar da yadda ya gabata saboda haka yace misali saba jima'i da wasu malaman zamani suke yi yace ما يتجنى له به المؤثر من مسألة في مسألة من طلق زوجته ثلاثة في كلمة واحدة ite misalin irin abin da ‘yan zamani suke ɗaga murya a kansa ba yi a baya an yi ijma'i amma su kawo suna sabani da wannan ijma'in shine misalin wanda ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya misali ya ce ya sake ta saki uku ko ya ce ke na sake ki na sake ki na sake ki sau uku wannan duka matsayinsa matsayin saki uku ne yace to kaga wannan matsala ne wanda an yi tifaki a wurin ta an wuce ta amma malaman zamani su sun sawa da ita ce in kai saki uku a kalma daya ba za ta saki uku bane yace a faqad ajma'a sahaba qadiba sahabbai da suka ijma'i gaba daya ala tamtizihi akan zartar da wannan duk wanda yace matarsa ya sake ta saki uku a kalma daya ko a lokaci da yace na sake ki na sake ki na sake har sau uku to tabbas ta ku ba ta lasta a gare shi ba sai ta auri wani miji daban ko ba da niyan auren kisan wuta ba sannan ta dawo in in wancan ya rabu da ita sannan ta halasta a gare shi da yake da wanda ya sake matarsa saki daya ta je bayan watanni ya ƙara dawo da ita ko ta yi aure ko ba ta yi bai dawo da ita ya ƙara sake ta har aka yi haka ne har sau uku da dai yake da wanda yake ya saki matarsa saki uku a kalma daya yace wannan sahabbai gaba daya sun yi ijma'i a kai ba kuma wanda ya saba ba samu wani malami daya a cikin magabata wanda ya saba wannan matsala ba. Ibn Abdul Barri ya faɗa cikin littafin Salis Fiskar, Ibn Abdul Barri malami ne da ya tun hijira tana da shekarar ɗari hudu da sittin da shida, a sittin da uku. Ya rasu hijira tana da shekarar ɗari hudu da sittin da uku. Shi Ibn Abdul Barri yake cewa, wa ma alamu ahadan min ahli sunna kala bi ghairi hadha bai san wani daga cikin malamai wanda za su kira kansu wanda suke bin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan sabanin wannan magana wata magana ne cewa anna talaqa talata fi kalmatin wahida yunfadu talatan cewa saki uku a kalma daya akan zartar da shi a matsayin saki uku ne yace bai san wani malami wanda ya saba da wannan ba illa Hajjaj bin Arbata wa Muhammad bin Isyaq ce sai malamai guda biyu sune Hajjaj dan Arbata da Muhammad dan Isyaq yace wa kilahuma laysa bi faqihin yace su kuma dukan su ba faqihai bane ba su kai wanda za a waya akan su ba idan malami yayi magana ta saba da ijma'in malamai magabata to za a lura shi wannan malamin da ya magana ya kai waɗancan malamai idan ya kai sai a waiwaya a ce to an samu sabani idan bai kai su ba sai a ce to bai kai ma a waiwaya shi ba to waɗannan mutum biyu dukan su ba fakihe bane balle a ce musu mushtahidai saboda haka ba su kai a waiwaya maganar su ba saboda haka babu sabani kenan wala hujjata fi ma qalahu su din ma kuma ba su da hujja kan abin da suka faɗa tunda sahabbai sun yi ijma'i to ina kai kuma ga sabani da sahabbai yace hafiz hafizu duniya ibnu hajar wanda sharhin fatul bari malaman hadisi suna cewa ka hafizu duniya wa amirul mu'minin hafizu duniya kuma amirul mu'minin na ilmin hadisi wanda ya rasu hijira tana da shekara ɗari takwas da hamsin da biyu ibnu hajar yake cewa bayan ya kawo wannan kissa ta sabai gadiyar nan ta saki uku a kalma ɗaya gissar abin da ya faru tsakanin sahabbai da sirina Umar sai ce to bil jumla fallazi waqa fi hadhihi al mas'ala abin da ya faru a wannan mas'ala naziru ma waqa fi mas'alati al mutu'a sawa irin abin da ya faru a mas'alan auren mutu'a ne auren lokaci iri ɗaya ne irin abin da ya faru a mas'alan saki uku kalma ɗaya irin sa ne ya faru a auren mutu'a sawa yace da ɗaya ne ani qaulu jabir ita yana nufin maganar da sayyidina jabir ibn abdullah sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana lokacin a gazwatu khandaq da ake da non ganuwa yazo ya ga yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai abinci da aka shirya a gidansa to shi yake cewa innaha kanat tuf'alu fi yadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam abubakar wa sadar khilafatu umar waɗannan abubuwa guda biyu ya kasance ana aikata su a zamanin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma farkon da lokacin halifancin sayyidina Abubakar da farkon sayyidina Umar thumma nahana Umar anha banta haina sannan sai umaru ya hana mu akan wannan sannan muka hano ya ce to bai hana akan haka ba sai dai gane wata matsala ta soke lamarin ya ce farraji fi mawda ainihin taharimul mutuwa wa kawo salatu lil ijma ya ce magana take mai rinjaye shine haramta auren mutuwa da kuma aukar da saki uku a kalma ɗaya idan ya faru ya riga ya faru saboda lil ijma'i allazi in in aqada fi adi umar ala zalik saboda ijma'i da sahabbai suka yi a zamanin sayyidina umar akan wannan mas'ala guda biyu wala yahfazu anna ahadan fi adi umar khalafahu ba samu wani daga cikin sahabbai a zamanin sayyidina umar ya ce yana da fahimta sabanin wannan ba ka kenan yanzu idan ka ce baka yadda ba ka saba sayyidina Umar ka saba sayyidina Ali ka saba dukkan sahabbai da suke wannan zamani duk sun yi jima'i kai sayyidina Usman da sauran malaman sahabbai duk ka ce abin da suka fahimta ba daidai bane yace to ba samu wani daga cikin sahabbai ya saba ba saboda haka yace kuma sayyidina Umar bayan da za a yi ce abu yana faruwa da da zai soke shi in ba lura da samun wani hadisi ko ta magana da dalilin soke shi ba. Ice haka ba zai faru ba, kuma inda zai yi haka sabai ba za su bar shi ba. Ice dalili akwai mas'alan da ta faru a zamanin sai na Umar dan. Na shi dai ba zai haka ba, bayan da za a abu bai ga dalilin soke shi shi ya soke shi. To da haka zai faru da sabai ba za su shiru su bar shi ba. Saboda ya lokacin da aka fara yawan tasaraki, sai na Umar ya yi magana. yace kuna yawan ta bada sadaki a wannan zamani yace ba abun burgewa bane da abun burgewa ne da manzo Allah ya ji kowa karanta sadaki yace amma da matansa da yayansa duka ba bada sadaki sama da ukiya sha biyu ba da doriya yace amma sai ga yanzu ana ba da dirhami ɗari hudu me yasa kake faruwa saboda haka ko sama da haka yace to daga yau bai dauniya ba da sama da dirhami ɗari hudu ba sai wuta da ta tashi suke ya Umar ya za ka faɗi haka baka ji faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ba wa in arabtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu butanan wa ithman mubina Allah yace wa ataytum idahunna qintaran Hindar shi ne tarin dukiya mai yawa. Allah ya ce in kun ba ɗaya daga cikin mata dukiya mai yawa, biliyoyi. To ta yaya Allah zai ce an ba su dukiya mai yawa sai kuma ka ce ta kaita. Sai na marce subhanallah. A kullum asbahu min Umar hatta imra. Kowa ya fi Umar fahimtar addini, ya fi Umar fahimtar addini. Har wannan matan gashi ta san abin da ba sani ba na mata da wannan ayar. to daga nan sai na Umar sai ya ƙara hamin bari yace to magana da nake a akan sadaki a saboda wannan aya kowa ya bada iya abin da zai iya ban iyakance ba to haka nan a wannan matsalan ma da sahabbai sun san sai na Umar bai dogara da wani abu ba ya kawo wannan matsala ba za su yi shiru su bar shi ba saboda haka yace da duk wanda ya saba wannan ijma'in to ya ya sadda ya yi jifa da abin da jumhur na sahabbai suka tafi a kai saboda haka wal mukhalif alladhi ya'ni hadith wa ibn taymiyyah al-harrani rahimahullah jami'an yace wanda ya saba da wannan ijma'i da hafiz ibn hajar yake magana akai shine shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani Allah ya musu rama gaba ɗaya da shi da wato hafiz ibn hajar din yace wala shakka anna ibn taymiyyah afallahu anhu ba ba kokanto cewa ibn taymiya Allah masa afwa khalafa al-ijma muttafaq alayhi bayna sahaba bi fatawahu ya saba da ijma'i wanda aka yi ittifaqi a kansa da fatawarsa allati itanaqaha ba'd al-mu'asirin wa taraku jamma al-ghafir min as-sahaba yace wadda wasu malaman zamani suke koma su bi wannan fatan ibn taymiya to bar abin da yake ijma'in sahabbai da ijma'in sauran malamai wattabi'in da ijma'in tabi'ai wa alumma jarra da ijma'in dukkan malaman duniya in ba shi ba sai ga malaman zamani suna barin ijma'in sahabbai da tabi'ai da malamai da suka biyo tabi'ai har zuwa wannan asarin amma su ne sun dake fatawan malami guda ɗaya kuma shi ma da ya faɗi maganar a zamanin sa zamanin malamai ne ba su yi shiru suka bar shi ba har ɗaure shi aka yi akan irin wannan fatawa na saba bayan haka almajirin sai ibn qayyim shi ma sai ba da fatawa suka ce in ka ƙara faɗa cewa duk wanda ya saka wannan saki uku a kalma ɗaya bata saku ba yana matsayin saki ɗaya in ka ƙara faɗa wannan maganar za ga abin da za mu maka sai ya ƙara faɗa sai suka ɗora shi akan jaki sai suka juya shi fiskarsa yana kallon bayan jaki sai su sa ta gaba sai suka rata masa takalma sai suka ringa dukan suka yi tawo da shiyar kasuwa suka ce kun ga wannan shine wanda ya saba da ijma'in malamai shine wanda ya halatta zina shine wanda ya halatta matar da aka sake ta saki uku suka faɗan maganganu a kansa to daga nan shi ma sai ibnu qayyim ne janye bai ƙara faɗin irin wannan maganan ba to saboda haka hafiz ibnu hajar al-asqalani abin da yake magana kenan cewa saba wa ijma'in sahabbai ne tabi'i da sauran abun nan malamai gaba daya wannan shine matsala ta farko ya kawo wannan matsala ne misali akan fatawa idan zaka bada fatawa to ka duba magabata akan matsala me suka tafi akai ko akwai hadisi sun yi aiki da hadisin ko kuma suna da tawil da suke hadisi ko kuma hadisin nasik an yi nuskansa mansuki ne to sai ka bibi ya magabata suka tafi akan matsala wannan misali na farko kenan misali na biyu da ya kawo wa misli zalika ma hadathu ba'du ahli al-mu'asirin min fatawa masjid al-qur'an lil haid wal jinn ite diga ciki akwai tashin abin da kyan zamani suka kawo na menene shafan al-qur'ani mai girma ga mace mai haila ko mai janaba shi wannan shi ma ijma'i ne ba zai taba ba inda mutum mace ba ta cikin tsarki ko mutum yana cikin janaba ba zai taba al-qur'ani ba yace amma yan zamani sai ga suna bada fatawan cewa za ka rike mace don tana jini za ta ɗauki ƙur'ani ko mai janaba zai ɗauki ƙur'ani wa in da alaftahum bidalili idan kana mai dalilin ku ku yan zamani da kuke faɗan haka sai ce maka bara'atul asaliya ai asali mutum mai tsarki ne asali dan adam musulmi ba za a ce masa najisa ba shi mai tsarki ne sai ce to ai tun da asali ne darki ne saboda haka zai darumi Qur'ani ko yana cikin jini ko tana cikin jini ko kuma yana da janaba amma sun manta asalin ka ne darki ne amma ba za ka shigo masallaci kai sallah ba ai sai ka je kai alwala ba za ka ce asalin dan adam musulmi ne darki bane saboda haka bari kai sallah haka a sai ka je kai da hara kai alwala sannan kai sallah harasul asghar ma kenan billada kuma wa'in da suke hadasul akbar wanda suka fi rashin alwala girma wa in kunta lahum qala Allah ta'ala idan da zaka ce musu Allah ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun da za ka karanta musu wannan ayan sai su ce maka almuradu almasus Allahu almasus sai ce ma abinda ake nufi anan la masirun baharun آله المعقود لي والمراد المطهرين أقول لك لا مسوا إلا المطهرون المطهرون إنا أنا مجمع ملائكون سيسو كما ما هجا لفدين الله في سوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيد سفرة كان بررة سوني ملائكو قلنا في ميكاليك يتي هذا التفسير سبق أن قال به مالك في موطا يتي وانك أن سنجد هكا أقول فسرا لإمام علي وانك آية في موطا ولكن هناك بعض العلماء الذين استدلوا بهذه الآية من الدليل على هذه القضية شيء ما فكسني ما لمي أقوي ما لمي لسكا كفا هجة ونر آية تسرة الواقعة akan wannan kadiya na cewa ba za ta ba alqur'ani ba idan mutum yana cikin janaba ko mace tana cikin al'ada misali ibnu qassar ya faɗa cikin littafinsa na uyunus dilala جزء نفر كوشا في ندري أكو يتي لأن المس والترك المسي إنما يقعان على الكتاب يتي شافا لكو بري شافا سنا فارواني أكل للتاجي ولأن الكتاب huwa aqrabu mazkurin domin littafi shine mafi kusan abin da aka ambata a cikin ayar don Allah ya ce fi kitabin maknun fa kana da ha radiya alayhi hawun din la ya masu hawun din nan zai koma kan kitabin ai la ya masu hadal kitab ba za a shafi la masu ai la masu kitab ba za a shafi littafin ba sai da tsarki sannan yace dalilin da zai ƙara ƙarfa ma wannan fadin Allah tanzilun min rabbil alamin a cikin suratul waqi'a dai kafin wannan aya Allah yace sauƙiƙe ne daga ubangijin talikai azam hujja fi anna al murad wal qur'an wannan shine wace girman hujja abin da ake nufi dai al qur'ani ne allazi bi aidina qur'anin nan da yake hannunmu li'annahu la yurafu qur'anan munazzalan illa ma fi sufi ba san wani alkurani da aka saukar ba sai wannan da yake cikin littattafai wanda yake cikin musafi da muka sani wa li anna man yatawahham alayhi ghayru tahara la yasiwa an yatawajja alayhi hadha hadha alkitab wanda yake tawahhumin cewa ba shi yake nufi ba ko kuma ana magana sarki bai kamata ya fahimci wannan maganan akan mala'iku ba domin mala'iku asalin su su masu sarki ne rashin sarki ba ya shiga lamarin su to kaga an ce masu sarki ana nufin dan adam wanda zai tsarki kuma wani lokacin zai baya cikin tsarki ba za a ce mala'iku bane saboda halul mala'a halu ghairu halit tahara a wani halin tsarki baya bijirwa mala'iku saboda ka bi tasarruf amma an kauni aya kabarun yace amma kuma idan ka lura za ce ma ayan ai labari take bayarwa ba umurni bane fa innal muradu biha amrun duk da labari na ayat da nufin umurni ne ayan ta ce la masu wato ba wanda suke shafan sai man sarki ba da ce la masannahu ba kada a shafe shi da sarki kamar labari an take ba da cikin labari ne amma muradin sa umurni ne li'annahu la yasu an yujad al-amru bi khilafi ma akhbarahu Allah tabaaraka wa ta'ala domin ba a samun a ba zai yi a samu umurni ya saba da labarin da Allah ya bayar ba kaga Allah ya bada labari yana nufin umurni ne kamar yadda ya zo a wasu ayoyi daban Allah ya bada labari amma na nufin umarni ne misali farin Allah tabaraka wa ta'ala wa man dakalahu kana aminan a baitul lahi haram Allah ce duk wanda ya shiga ya kasance amintacce ne ba Allah yana baku labari cewa wanda ya shiga amintacce ba yana baku labari yana baku umarni ne duk wanda ya shiga dakin kawa to ku amintar da shi kar ka yadda ko kaga wanda ya kashe mahaifinka gan shi a wurin to ya fada amana kar ka taba shi ku amintar da shi kar ku yadda ku taba shi man dakalahu kana aminan aya tana umarni ne a amintar da mutum sannan faɗin Allah wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma rida'a iyaye mata suna shayar da yayansu shekara biyu cikakku ga duk wacce take so ta cika shayarwa ayan nan ba tana ba da labarin cewa iyaye suna shayar tana ba da umarni dole iyaye su shayar da yayansu shekara biyu in ana son cikawa in ba a son cikawa ya kasa da shekara biyu umarni ne ba labari ba sannan ayan fadin Allah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui waɗanda aka sake suna zama ko zauna kansu jini uku ko tsarki uku sabanin malamai na quru me yake nufi jini ne ko tsarki saboda haka yace wannan ayan ma tana bada umarni ne saboda haka kullu hadhihi al-ayat ata ala kabari wa ma'anaha amr duk wannan ayoyi sun zo a matsayin labari ne amma umurni suke bayarwa wa haka da ayin lati bi hadhihi al-qadiyya to haka nan ayan nan take wannan qadiyya wannan akan ayan kenan yace bayan ayan akwai hadisi masu yawa akwai hadisi marfu'ai wanda sun yi taurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi kuma mawqufai sun tsaya kan sahabbai su ma kan wannan matsala daga ciki akwai abin da ya zo a cikin muwatsa manzala sallallahu ya rubuta zuwa ga amr ibn hazm cewa Allah ya masa alqur'ana illa tahir kada mutum ya shafi alqur'ani sai yana da tsarki wa huwa hadithu shabir bil mutawatir hadisi ne wanda ke kama da hadisi mutawatiri saboda an ruwaito shi ibn abdul barri yace ana ba da shaidan ingancin wannan hadisin ruwayan ibn wato ruwayan ibn umar gare shi da haisani a cikin mujma' kuma tabarani ya kawo shi a cikin mujam kabir nashi da mujam mustagir ya ce kuma wato mazajen hadisin masu ainihin fika ne a muwaffaqun sannan ai hadisi ne hasan wanda suyudi ya ce hadisi ne hasan a cikin jami'ul sagir nashi imamu darakurni shi ma ya kawo shi a darakurni ya kawo shi a cikin sunan nashi mursal sannan wa rijawar wato sikatun shi ma sannan a hadisin yana cewa an hakim ibn hazam annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu la tamassu alquran illa wa anta ala tuhrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga hakim ibn hazam cewa karka shafi alqur'ani sai kana kan sarki kana cikin sarki shi hakim ibn hazam din nan ya ce ya rayu shekara ɗari da ashirin shekara sittin a jahiliya shekara sittin a musulunci kaga ya shekara sittin a musulunci amma manzo Allah ya karka shafi alqur'ani sai kana cikin sarki kaga yake nuna cewa bai halatta wanda take cikin jini ko wanda yake janaba ya shafi alqur'ani ba saboda lura da tsarkin alqur'ani da girman alqur'ani ibnu bashar ya faɗa cikin littafin sa'ulunul abilla cewa a wannan hadisi wanda yake ingantacce yana nuna cewa ya kusa zama nassi cewa at-tahara murada laysat hiya al-islam ba wai tsarkin da ake nufi anan kai kana musulmi ba ai dama hakim ibn hakim ibn hazam ai musulmi ne ana nufin tsarki dai da anna hakiman muslim waqa zalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bi-tahara qabla al-masjid al-quran amma duk da musulmi ne manzo Allah ya ce karka shaji al-qur'ani sai kana da tsarki sannan ibn umar da usman ibn abi as da wasunsu a duk sun kawo irin wannan magana kamar yadda bayan ya kawo cikin sunan nashi abdurrahman ibn yazid yace sun kasance tare da salman al-farisi sai salman al-farisi ya je wata biyan bukatar sai ya dawo sai suka ce masa ya aba abdullah law tawaddata la allana nas'aluka an ayat an ayat da dai kai alwala tunda ka je ka zaga da kai alwala za mu tambaye ka kan wasu ayoyi ne na alqur'ani sai ke cewa inni lastu amsahu ba zan ba zan taba alqur'ani ba ba zan shafe shi ba saboda bai yi alwala ba ce ba zai shafe shi ba a inna ma la masu ila mutahharun sai Salman al-Faris sahabi sai kafa hujja da wannan aya shi alqur'ani ba za a shafe shi ba yana cikin sarki faqara alaina ma shi'na a sai ya karanta mana abin da ya sauka abin da ya haddace abin da muke bukata Imam Daraqunni a cikin sunan nashi ya kawo wannan hadisi yace kuma rijaluhu sikat sannan bayan wannan Mus'ab bin Sa'ad yace yana rike da Mus'ab yana rike da Al-Qur'ani na Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabi yana rike masa da Al-Qur'ani Sa'ad yana karantawa sai yayi susa ya sa hannunsa a cikin kwarjallensa yayi susa sai yake ce masa a da Allah ka masaka zakarak wata kila ka taba al'aurarka sai yake cewa qultu na'am sai kwarai Musa bai ke gaya wa mahaifinsa lalle ya taɓa al'aurarsa. Sai ce to, a kun fatawarta, ka je ka ajiye alƙur'anin ka je ka yi alwala. Alwalanka ta warware. Ba za ka riƙe alƙur'ani ba saboda baka da alwala. Fa kumtu fatawaddatu thumma rajatu ce na tashi na yi alwala sannan sai na dawo. Yace to duka wannan nassi a nassi na alƙur'ani da waɗannan hadisai da kuma aikin sahabbai da jumhur na malamai abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal har shekul islam ibn taymiya al-harrani kamar yadda ya ishara kan wannan a cikin majmu'ul fatawansa mujalladi na 21 shafi na 266 ya fada ibn taymiya yake cewa masabul ayyimma al-arba'a abin da yake masabar malamai gaba ɗaya guda hudu annahu la masul mushaf illa zahir ba wanda zai shafi alqur'ani kai mai tsarki kama qala fi kitabil ladhi katabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hazam kamar yadda yake cikin abinda manzo Allah ya rubutawa amr ibn hazam Allah masal qur'an illa zahir kada mutum ya shafi alqur'ani sai mai tsarki qala in sai ne yace imamu ahmad bin Hanbal ya ce, La shakka, an annabi sallallahu alaihi wasallam katabahu lahu. Manzo Allah ya rubuta masa wannan. Wa huwa aidan qawlu Salman al-Farisi. Sannan kuma ga maganar Salman al-Farisi, ga maganar Abdullahi ibn Umar da wasu wannan yace wala yulamu lahuma min as-sahaba mukhalifun ba san wani daga cikin sahabbai wanda ya saba wannan maganan ba in ta haka lamu ibn taymiya ke magana ibn taymiya ta kare anan shi ya faɗi wannan imamu ahmad ibn taymiya al-harrani shi ya faɗi wannan magana yace amma qawlu ba'dul mu'azirin amma faɗin sashin malamai ɗan zamani annal ha'ida laha an tamassu alquran cewa mace ne take cikin jini za ta shafi alqurani fi hali a cikin halin da take cikin al'ada ko mai janaba yake fa naqulu zahirul fasad wannan maganar mai shi ce لأن الله ورسوله إنما حل حل مس القرآن للطاهر domin Allah da manzon Allah sun halatta taba alqur'ani da mai tsarki ne wani ne laysa tahira bi nasil qur'an ita kuma wanda take cikin al'ada ba ta da tsarki saboda alqur'ani ne fada ba ta da tsarki Allah ya ce wa yasalunaka anil mahidi kul huwa adam fa tazilun nisaa bil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu tawabin yuhibbul mutahhirin Allah ya ce rasulullah sai tambanka kan mahidi wato abin da ya shafi jinin haida ko ita mai haidan ko muhallin haidi da malamai sun magana kai me shi me hukuncin sa Allah ce ku kaura cewa mata a lokacin da suke cikin wannan hali kada ku kusance su har sai sun samu sarki idan sun saka tsarkaka suka yi wanka bayan jinin ya dauke to ku zo musu yadda Allah ya umarce ku kaga Allah ya ce eh sun yi sarki saboda ba su da sarki sannan Allah ya ce Allah ya ce idan suka samu sarki kaga nassi tun da Allah ya ce ba za su shafi alkurani ba sai mai tsarki kuma ya ce wannan ba su da tsarki sai sun yi tsarki to haka nan qur'ani ya tabbatar cewa wanda take cikin haida laysa bi tahira ba mai tsarki bane saboda haka ibnu qassar ya kawo kadiyar ummul min aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana karanta alkurani tana jinin haida amma wa yumsiku laha mushaf rike mata alqur'ani take tana da wani bawa ana kiran zak ana kiran bawan zakwan shi ke rike mu'mina Aisha qur'ani tana karantawa bayan take rike alqur'anin ba falau kanat qira'atuha fil mushaf ka qira'atuha fi ghairi mushaf lama amsakat la da kamar rikonta alqur'ani da da yake da rikonta ba da rikon ba da ta dauki alqur'ani da tana cikin hali amma bata tsige ba ta sa bawan ta rike mata alqur'ani tana karantawa ummul mina Aisha Allah ya kara mata yadda yace to da saninta da iliminta kuma sahabbai sun san tana aikata haka amma suka halasta hakan ba a samu wani daga cikin sahabbai ya sa mata kan wannan ba sannan kasancewa ta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta san wata magana ta saba da wannan da wannan za ta aikata saboda haka wannan ne zai nuna cewa tauqiti na lalle ba za shafi alqur'ani ba sai ana da tsarki malamai sun ce yana daga cikin abubuwan da suka jawo kaga dalibai dan islamiya ko ne abu mace tana al'ada tana taba alqur'ani abun da ya jawo kaga aljanu suna kai abubuwa da mabambanta saboda suna bada hikaya da yadda boka suke amfani da jawo aljanu suna amfani da taba alqur'ani akan rashin tsarki ko ne makamancin haka to idan dai haka zai faru dole aljanu za su zo abubuwa da marasa daɗi za su faru Allah ya tsare mu Allah ya riko da hannuwanmu اللهم صل على سيدنا من الفعل وفي الاولين وصل على سيدنا من الاخرين وصل على سيدنا من النبيين وصل على سيدنا من المرسلين وصل على سيدنا من شمال العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين